aka yi mishi ainihin likafani a cikin wannan yadi falle uku sai ce ta ce bibin farare sahuliya farare kar wato sifa ce wannan fa akhadha abdullahi ibn abi bakr to akwai wani cikin malaman sahabbai mai suna abdullahi dan abubakar shi sai ya ce waɗannan kayan da aka siyo da za a yi wa annabi likafani da su tunda ba a yi wa annabi ba to shi a bashi faqala sai ya ce la ahbisannaha hatta ukaffina fiha nafsi zan ɓoye waɗannan kaya har ya zama da su za a yi mini likkafani ni da kaina sun maƙala sa'an nan daga baya sai dawo ya tunani shi da kanshi sai ce laura biya Allahu azza wa jalla li nabihi la kaffannahu fiha da Allah ya yarje wa annabi wannan kayan to da a ciki muka yi mai likkafani tun da kaga Allah bai yarda an wa annabi ba fa ba a hashi ma sai je siyar wata sadaka bai sama ne haye sadaka da kuɗin ma'ana annabi ne ma'auni kenan ashe abin da Allah ya zaba wa annabi shi yafi kenan to tun da dai kaga Allah bai zaba wa annabi wannan ba to Allah bai yarda da irin wannan ba kenan ayi wa mutum riga da wando da babban riga da menene da rawani a sa shi a kabari tun da kaga Allah bai zaba wa annabin shi haka ba wannan fallan yadi uku shi ya zaba kenan sai je sai da waccan da ya karba ya je sadaka da kuɗi wanne lakaffannahu ko ko kuma lakaffanahu ko da ainihin wato Allah ya mai da wannan ya zama likafanin shi وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عائشة تتي أدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه تتي عائشة تتي da da farko har an saka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗancan kayan ado waɗanda yake daga ƙasar Yaman aka zo da isu asalin su na Abdullahi dan Abubakar ne sun manuzi at anhu sa'annan da an yi mai likafani da waɗancan din da aka yi sai aka dawo sai aka cire su wa kufina fi salasati aswabin aka mishi likafani da tufafi ainihin guda uku sa'uliyatin yamaniya ainihin yamaniya wato farare na ainihin sakar ƙasar Yaman laisa fiha imama wala qamisun ba a ainihin yi mishi riga ba ba a yi rawani ba farafa abdullahi al-hulla sai shi abdullahi ya daga waɗannan kayan ado fa qala sai yace ukaffinu fiha ni kuma a ciki za a yi min likafani sun maƙala daga baya sai yace lam yukaffan fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ukaffinu wa ukaffanu fiha ba a yi wa manzon Allah likafani da su ba ni a yi mini fata saddaqa biha sai sadaka da su shine kaji wacce riwaya ta bayyana sai siyar ya sadaka da kuɗin وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع حول السند وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد ليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر معنى وصحن يوين دي أكا كان وانا حديثي سيدي كأي أبن دبابا أولنا بعد قصة تنتا قمد شوان تمتون عبد الله با ليكرب لكفنين دقبايا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال أبو سلمة دان عبد الرحمن دان أوف وني مالمي ne cikin tabi'ai dan gidan Abdul Rahman dan Auf ne yace sa'altu Aisha zaujan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tambayi Aisha wadda ita Aisha matar Annabi ce fa qultu laha nace da ita fi kam kufina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama likafani guda nawa aka yi manzon Allah fa qala sai tace fi salasati aswabin likafani guda uku aka yi mishi sahuliyatin farare kar shikenan shi dama Abdul Rahman duk sanda yazo makaranta Aisha ta gane shi duk sanda ya zo makaranta wurin ta shi karatun manzon Allah yake tambaya in ya zo duk bayanai sai ya ce a to na manzon Allah nawa ne da wata ran ya zo makaranta ya ce na zo in yi tambaya ne menene tambayar ka ya ce sallar dare yaya annabi yake yin sallar dare ta ce mishi annabi ya raka'a hudu ya sallama ya raka'a hudu ya sallama ya raka'a uku ya sallama karka tambayi tsawon su karka tambayi kyan su ta ce kuma kowa azumi ko ba azumi ba annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya shikenan ya tashi ya tafiya shi karatu yayi karatu tunda aka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka kun ji likafani jama'a wasu suna cewa in mace ce za a yi mata biyar ko bakwai shine muka ce hadisin haka bai inganta ba da mace da namiji da yaro da babba kowa za a yi mishi likafani sai a yi mishi likafani guda uku falle daya a daura mishi a kwankwaso falle biyu a ainihin ninka a lullube shi gaba daya a samu igiyoyi daga cikin likafanin a yi mishi zarge daga wajen kai a zarge daga wajen tsakiya daga wajen kafa in aka je kabari din sai a kwankwance wannan zarge kamar yadda ainihin malamai suka ce a sanya wa wannan likafani turare likafani haƙƙi ne a kanka idan kana da dukiya kai da kanka a ɗiba daga cikin dukiyarka ko da ya zama dukiyarka da ta rage ita kenan sai a kwashe ta gaba ɗaya a je a siyo yadi a likafani magadanka kuma su haƙura su gaji maka addu'a jama'a mun gane wannan da kyau ko idan ka mutu baka da halin likkafa ne to babu laifi sai a samu yan uwanka sai su yi maka ko kuma wasu daga cikin musulmi matar aure wajibi ne miji ya mata likkafa ne wannan ita ce magana da take daidai zantutukan da malamai suka yi suna da yawa magana dai wadda take daidai wajibi ne mai gida ya yi wa matar shi likkafa ne sai dai in ba ta da hali in ba shi da hali sai a ɗiba daga cikin dukiyarta kuma ba a matsayin bashi ba za a ɗiba daga cikin dukiyarta ba a matsayin weta ba da bashi kenan a cikin dukiyarta daga bayan mai gida ya samu ya biya ba a'a shi kenan sai a ɗiba cikin dukiyarta sai a yi in ba ta da hali miji ba shi da hali sai a dubi yan uwan miji ko yan uwan mata sai su ainihin yi likafani waɗannan su ne ka'idojin shari'a abu na biyu ana son yawo likafani turare shi ma jama'a turare da ake sa wa gawa ko likafani turare ake samu mai kyau turare mai nagarta mai daɗin ƙanshi ba turare za a samu irin na 'yan bori ba an ɗauka mai wa wani daga cikin masu ɗaukan gawa yana da wani aljani akan shi ya je ya faɗi ana samun turare ne mai ƙanshi mai daɗi a sa wa mamaci a sa a cikin jikin shi a sa kuma a jikin likafanin shi abin da sunna ta ce kenan sannan likafani kuma fari ake yi samun fari ake yi kar sai dai yana cikin sunna inda za a samu wanda yake sakakke ne sakar auduga ko sakar hannu to ya yi kyau a yi likafani da shi gaba ɗaya in bai samu ba sai ya zama ko da gyautu na ciki ɗin wanda za a ɗaura a kwankwaso sai a samu wannan ya zama shine ainihin sakakke wanda aka saka shi da hannu ɗin ya fi dacewa da a yi haka sunna ta zo da haka kamar yadda ka ji hadisin nan na ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai riwayar da ta bayyana wannan fari kar da ka ji aisha tana faɗi to wanda aka yi lifafai ni kenan hibra kuma sai aka samu wannan irin sakar hannu ɗin sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama na ciki da shi wanda ya daura wanda aka daura mishi a kwankwaso abu na gaba in halin kunci yayi kunci game da likkafani to sai a samu falle guda sai a nannaɗa mamaci a ciki in babu halin da za a iya ninkawa ko a yanka wanda za a yi mai na kwankwaso wannan guda ɗayan sai a sa shi a ciki haka guda ɗaya shikenan ya isa sa'an nan jama'a su kiyaye dangane da ɓari in an yi bari matukar siffa halittar ɗa ta fita ana tsayawa a yi mai likafani ne tsaf jama'a ko da ya zo babu rai za a tsaya a yi mishi likafani ne tsaf irin likafanin duk da ka san anewa babba a yi mishi wannan na kwankwaso a yi mishi wannan ninki biyu don wasu suna yin kuskure matukar yaro ya faɗo babu rai sai su ga cewa a to shi kenan kawai dan samu yadi a dan nan naɗe shi ko nan bayan ɗaki a je a rufe duk waɗannan kurakurai ne a ko da bari ne sai a yanka daga kwankwason shi zuwa ainihin gwiwa a ɗaure sannan a samu kuma falle biyu a ninka mishi kuma a kai shi makabartar musulmi a rufe shi kuma a yi mishi sallah duk waɗannan abubuwan mustahabi ne in aka yi haka in ya kasance kuwa an yi barin shi ne tun halittar shi bata haɗu ba wato ɗan wata biyu ne ko ɗan wata uku to wannan shine babu laifi sai a ainihin tattara jinin da ɗan abubuwan da suka abin nan sai a tattara a tsimma sai a je sai a rufe kun ga wannan ba cikakken mutum bane amma matukar halitta ta cika cikakkiyar halitta to an so ainihin a yi mishi haka musamman in a ce ya cika watanni hudu cikakku jama'a mun gane wannan da kyau ko to a takaice waɗannan su ne hukunce hukuncen likafani ba a yin likafani da kore ba a yin likafani da ja ba a sirka wani iri a likafani ba a rubuta komai a cikin likafani wannan addinin yan shi'a ne suke rubutawa a jikin likafani cewa Allahumma inna hadha yashhadu bi annahu min ahli baitika aw annahu yuhibbu ahla baitika wannan mai littafin minhajul karama ya kawo wannan wannan bankaura ce daga cikin bankaura yan shi'a wanda yake dama addinin su akan haka ya gino amma a cikin addinin musulunci ba a rubuta komai a jikin likafani abu na ɗaya kenan ba a saka komai a cikin likafani wata a sa wata laya ko a sa wata tawada ko a rubuta wata bara a sa duk wannan bankaura ce da hayaniya ta yan bid'a wanda ya haka sai ya yi istighfari sai ya tuba wanda bai taɓa yi ba kuma kar ya taɓa yi jama'a addinin musulunci sai an tsaftace shi daga ƙarya daga ƙari a bashi tsantsar yadda annabawa suka zo da shi in ba haka ban ka je ranar alkiyama Allah ba zai karɓe ka ba ya kamata ka gane wannan dan sun yi maka tafi anan sun yi maka labbaika sun yi maka salati sun yi maka kabbara babu wanda za a zo saka ka kabari ranar da za a saka ka kabari ya ce zai kara su kwanta tare da shehi ko tare da malam to tun anan duniya sun nuna ba su ba kai kenan balle a je kiyama jama'a mun gane wannan da kyau na'am na'am na'am na'am Eh, na'am. Amma
kafanin misali ba kai da wannan ba zai rasa shi ba guda biyu wannan to zai iya misali a ce kamar tsawon haka ne to sai in linka tsawon kashi biyu misali kamar sa inci dari sannan sai rika bi ta haka ina linkewa ta haka a'a saboda ba zai rika shi ba to ku yi abin da ya sauƙaƙa mana kamar yadda aka ce wajen tsawo in bai kai ba sai a rufe inda ya kamata shine ina wajen kai wajen faɗi in bai kai ba sai a rufe ta daga ainihin gaban shi abin da ya shafi bayan shi kuma sai a sassa sai a ɗaɗɗaure da wannan zare in aka je sai a sassauta ɗaurin shi kenan kawai Eh, addinin musulunci yana aiki ne da gwargwadon abin da ya samu ba a cewa tun da abin ya zama haka duk yadda za a yi a abin da ya sauƙaƙa sai a yi da shi na'am lifafai ne za a daidaita su ba irin yadda za ga mutane sun safa ta ciki din an sa wata kamar kokowa ba haka a a daidaita su za a yi idan inci hamsin ne da inci ɗari haka za a sa inci hamsin da inci ɗari haka faɗi inci hamsin misali tsawo inci ɗari misali ne mana nan ya zama 100 by 50 kenan sai zama times 2 sai a ninka shi biyu shi kenan sai a rufe mamaci sannan ana gwada mamaci da tif na teloli ƙarya ne da wasu ka ce wai dan me za a gwada sai dai a samo tsumma saboda suna tsafe-tsafe ne da tsumman za a iya samun tef rula ta teloli wadda take dauke da inci 60 sai a zo sai a gwada mamaci in tsawon shi ya fi haka sai a ƙara sai a gwada ya ba da inci 70 ko inci 80 gwargwadon abin da ya bayar sai a je ainihin a gwada da shi ina fatan mun gane wannan Allah ya kiyaye na'am wa alaikum salam a'a shehu usman ya faɗi cewa bid'a ne a cusa auduga a cikin dubran mamaci ko hancin mamaci ko kunnen mamaci wannan duk bid'a ne ba addinin musulunci bane jama'a Allah ya kiyaye ku karanta cikin littafin madkhal na Ibn al-Hajj da kuma Ihya sunna ta Shehu Usman babu tasdiyatil mayyiti al-Imam an-Nawawi yace babin da ke bayani akan lullube mamaci wannan lullube mamaci shine wanda muka yi bayani bayan da mutum ya mutu kafin a zo a yi mai wanka kar ku bar shi kwatan gwatsa a ainihin wato fili guda haka akwai sauran hadisi daya eh shine hadisin wannan a mun karanta shi hadisin Abu Salamata dan Abdurrahman daga abin na eh to ma'ana sai a samu wani yadi sai a rufe shi da shi wannan yadin aka samu aka rufe shi da shi za a rufe shi ne kafin a zo a yi mishi wanka to wannan ya kamata jama'a su fahimta addinin musulunci baka shar'anta wa mutane sai fa abin da ya zo a nasi wannan yadi da kuka ji an ce a kawo a rufe mutum dan galibi in mutum ya mutu akan bar shi a tafi siyo likafani a tafi haka da makamantansu kafin a yi wanka ko to shine aka ce a sa a rufe shi amma wannan atamfa da mutane suke lullubawa akan makara in za a tafi makabarta ba fa addinin musulunci ba ce ya kamata mutane su san wannan za a tafi makabarta sai ku ga an kawo wata atamfa wasu ma wai sai a ɗauko atamfan matar shi ko in mace ce sai a ɗauko malin malin rigan mijinta sai a rufe wannan duk ƙarya ne a cikin addinin Allah duk wanda ya haka da sai ya tuba sannan in baka yi ba karka yi nan gaba kowa ya san wannan jama'a ba kawai zaka tashi kaga ana addini ne a garinku sai ka ci gaba da yi ba haka in ka je kabari zaka sha azaba aka ce wa ma'rifatu dini bil adilla addini ka san shi da dalilai ba wai dan ane a garin ku shikenan ya zama daidai ba to wasu kuma ane sabanin haka a garin su to wanne ne daidai kenan وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحل... وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخرون حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سا... ابن... ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن يا بي وابن شهاب الزهري لاباري واتو أشي أبو سلمة a tabi'i ya kuma karantar da tabi'i wato tabi'ai sukan yi riwaya daga junansu kenan anna aisha ummul mu'minin qalat aisha uwar mu'mini tace sujjiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an lullube manzon Allah hina mata yayin da ya rasu bi saubi hibra da wani tufafi wanda yake hibra wanda yake yana da dillidillin ja da fari kamar in aka yi saka kamar irin bargo irin na da za a gan shi fari amma sai ga gefen shi da dillidillin ja haka to shine ibra to da annabi ya rasu kafin a zo a mai wanka sai aka sa wannan sai aka rufe shi sallallahu alaihi wasallam wa haddathanahu ishaq ibn ibrahima wa abd ibn humayd qala akhbarana abd arrazzaq qala akhbarana ma'mar حول السند وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء إلو وانتن إسناد ديدي وديدا باب في تحسين كفن الميت باب دكي بياني أكان أكوتة لكفن ممتي كاركا جتي وادا ممتي ني كوي أتيبو كوانا مي أرها كوكوانا تركتي أتي دي أصابا دي ممتي بني آآ in dai akwai hali a kyautata mishi abubakar ma da ya zo rasuwa ya ɗauko ta tsohuwar riga ya ce gashi a wanke ta ce aisha ta ce ai duk wannan ta yi kaza kaza ta tsufa ya ce a wannan duk amai ne kawai da magos na na rashin lafiya a wanke sabo ya fi dacewa ga wanda zai rayu wannan tawabi'u ne sayyidina abubakar yayi baya hana in akwai hali a siyo yadi fari mai kyau amma kad dai a siyo wanda yake ba fari ba ko kuma a siyo farin da yake da zane kamar shadda ko kuma wani yadi makamantan haka a dai samu fari wanda yake plan ne babu zane jikin shi sai a sa insha Allah kuma a kyautata a yi mishi shi da wadata قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير annahu sami'a Jabir ibn Abdullah masu ilimin mustalal hadis kun ga Imam Muslim ya kara kanshi anan domin hadisin kenan zai kawo a karkashin wannan babi in ya kawo riwayar Abu Zubairi mu'an'anun biha an Jabir fala budda an takuna riwaya bi hadha al-isnad da'if amma hina sarraha Abu Zubairi bis sama'i an Jabirin fatukubalu riwayatuhu abin da ya faru jama'a akwai wani malami ne babban malami ne sunan shi Abu Zubair alkunyar shi Abu Zubair sunan shi Muhammadu dan Tadrus shi wannan malami mutumin kirki ne baya ƙarya amma in ya ruwaici hadisi wurin mutanen banza mutanen banzan kuma daga mutanen kirki to sai goce sunan mutanen banzan sai ya haɗa kanshi da mutanen kirkin matukar ya san sun yi zamani da mutanen kirkin to in ya zo ba zai ce an ba ai ba zai ce haddasana ba ba zai ce sami'tu ba sai ya ce an to a ƙa'idan malaman hadisi ya faɗa haka ba za a karɓi hadisin shi ba domin riwayatul mudallis mu'an'anun biha ce ba a karɓi sai dai al'imamu zahabi ya ce in ya zan almajirin abu zubairu shine laisu ɗan sa'ad to ko ya ce an za a karɓa domin laisu ɗan sa'ad da ya je karatun hadisi a wurin wannan malami har ya ɗauko littafin ya taho sai koma ya ce ala gafata malam dukkan hadisan nan ka ji su daga malamin ka Jabir sai ce a'a sai ce to ga alƙalami ka yi mana alamar waɗanda ka ji ya mishi alama wannan da wannan da wannan naji sauran ku duk ban ji ba shikenan sai ya zauna ya kwafe waɗanda malamin ya mai alama ya ji sai ya bar wa malamin sauran abin da bai ji ba to don haka shi lais ko da lais ya ce an abi zubairi an jabirin sahihi ne domin shi baya riwaya sai sahihin to kamar nan yanzu da ya ce ibnu jurayjin ya ce akhbarani abu zubair saboda shi kanshi ibnu jurayjin shi kanshi mudallisi ne dan haka inda bai ce akhbarani ba to isnadin ya tashi aiki jama'a mun fahimci wannan dan haka ibnu jurayjin siqatun sabt lakinnahu mudallisun wa abu zubair siqa mudallis fasarraha بالتحديث فانتفت التدليس فانتفت التدليس سيزما ابن جريج ياتي أخبرني abu zubair ya ce sami'a shikenan mas'ala ta kare قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أبو الزبير يتي يا جمال من جابر بن عبد الله ينا كرنت الحديثي كوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما من الله يا خطبة أو ترانا فذكر رجلا من أصحابه أتكن خطبر شي سيئا بچوان متنشكن صحبان شي قبضة وان دي رسو شي صحابين يا رسو ندددري فكفن في كفن غير طائل sai aka yi mishi likafani wanda bai wadata ba wa qubira lailan kuma aka rufe shi da daddare fazajara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi qubara rajulu bil laili hatta yusalla alaihi sai annabi ya tsawa yace ka a sake rufe mutum da daddare har sai an yi mishi sallah illa an yutarra insanun ila zalika sai dai illa rura ta kai ga haka وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أتكن هدبر النبي النبي يتي إذا كفن أحدكم أخاه إذا أنكو زي وأن وانش للكفني falyuhassin kafanahu sai ya kyautata likkafanin shi jama'a mun gane wannan da kyau kun ji asalin matsala ce ta faru wani ne aka yi mishi likkafani da daddare bai wadata ba kuma ba a samu damar yi mishi sallah yadda ya kamata ba sai annabi ya faɗa akai to a zahirin wannan hadisi yana nuna an hana a rufe mutum da daddare kenan to amma ba haka hadisin yake nufi ba hadisin yana nufin in an san cewa in an zo rufe wani da daddare jama'a ba za su taru ba ko kuma ba za a samu wadataccen likafani ba to kada a rufe shi da daddaren nan sai dai in ana ga zai kumbura amma in ana gan an aje shi zuwa safiya za a samu ƙarin jama'a da yawa za a samu wadataccen likafani to sai a yi mishi da daddare sai a bar shi sai da safe amma in ya zan da daddaren za a iya samun jama'a da yawa kuma za a samu wadataccen likafani shikenan sai a je a yi da daddaren ashe an hana yi da daddaren ne saboda karancin masallata da rashin wadatuwar likafani amma duk da haka inda larura ana ga kamar zai kumbura ko zai fashe ko makamantan haka duk da karancin likafanin sai a sa abin da ya samu duk da karancin jama'a sai a yi mishi gwargwadon jama'ar da suka samu sai a je a rufe shi babul isra'i bil janazati babin da ke bayani akan gaggawa da gawa in an ɗauki gawa sai a yi gaggawa a je a kai ta ba a so in an ɗauki gawa a rinka jinkiri ko kuma a rinka ɓata lokaci game da harkar gawa shi yasa ba shi cikin sunna mutum ya mutu a wani gari a ce za a kai shi wani gari ko ya mutu a wata ƙasa a ce sai an kai shi wata ƙasa duk inda ka mutu aikin ka shine za ku haɗu a kabari ba wai garin da ka mutu ba in ba haka ba ai a ƙasar maka su Abu Lahabi suka mutu amma me ta daɗa musu ba abin da ta daɗa musu saboda haka aikin ka na gari shine in ba haka ba yanzu akwai kaburbukan sahabban annabi da dama a nan kasar Ethiopia kasar Afrika ce akwai kaburbukan annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da dama a Vatican Vatican ina ce fadar Papa Roma kenan saboda sun je wa'azi rasuwa mutuwa ta zo ta dauke su anan shikenan da ka mutu sai a rufe ka dan haka kasar da aka rufe ka ba nan ne matsala ba me matsala kai kanka ne matsala jama'a mun gane wannan da kyau ko ana so da zara ainihin mutum ya mutu a gaggauta kai shi sai dai a rinka tabbatar da al'amarin mutuwa a tabbatar da wani ya mutu mutum ya mutu don karye doguwar suma ku kuma ba ku kware game da yadda mutuwa take ba shikenan ku zo nan da nan kawai a lokaci guda ai a yarma maza kaza kaza kaza ku je ku kai shi kawai sai an je ana gyara kabari a ga kuma mutum ya miƙe tsaye a ta soja kama gori da gudu kaza kaza abubuwa ka gani ya kamata a tabbatar da mutum ya mutu tukuna ina fatan mun gane وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعيد ابن أبي سعيد يتي يا كربو دغا أبو هريرة أبو هريرة دغا النبي إرادة أمينشن الله ثبت أغريشي النبي يتي أسرعوا بالجنازة إذا كنت أو تغاوا كي غغاوا فإن تكو صالحة فخير إذا wannan gawa ta mutumin kirki ce to alheri ce kuke ɗauke da ita la'allahu qala mai riwaya yace mai wa ma malamin shi yace tuqaddimunaha alaihi in gawan mutumin kirki ce ku yi marmaza alheri ne za ku gabatar da shi alheri ke jiran shi a kabari ku yi marmaza ku kai shi wa in ta ku gaira zalika in gawar ta zama sabanin haka ce mutumin banza ne ba mutumin kirki ba fa sharrun tad'unahu arriqabikum sharri ne ku yi marmaza ku sauke sharri daga wuyan ku ku huta وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حول السند وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفص كلاهما عن الزهر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث yace sai dai a cikin riwayar ainihin wato ma'amar ya ce wannan hadisi tabbas daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne domin a zahiri a can abu huraira ainihin da ya kawo wannan isnadi ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye kamar yadda muka ji ko to a wannan riwayar sai ɗaya daga cikin masu riwaya yake shakka shin ko abu huraira ya ce daga annabi ne sai ce ɗaya daga cikin malaman sun ce babu shakka akan abu huraira ya danganta wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi ne ya faɗi وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس آه يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال صحابي أبو هريرة الله قال مش يردايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجما زون الله إرادة أمين الله استبتا قريش يناتي asri'u bil janaza ku yi gaggawa in kun ɗauki jana'iza ku yi sauri sai dai sauri ba irin wadda wasu ke cewa saurin da za a yi tuntuɓe ko saurin da za a tsinka takalmi to in kuka tuntuɓe kuka kada gawa fa a'a ana nufin da ku rinka tafiya irin yadda kiristoci suke yi kiristoci suka ɗauki gawa a hankali suke tafiya an hana mu koyi da kafirai a wajen kai gawa ku kiyaye matsalar da muka yi jiya cewa ba a raka gawa da mata dan al'ada kafirai ne suke raka gawa da mata matsalar yau kuma ana nuna mana al'adar kafirai ce in za su tafi makabarta suke tafiya a hankali kiristoci in ka dube su in za a kai gawa a hankali ake tafiya a hankali abu na biyu ana tafiya ana rera waƙoƙin injila da sauran waƙoƙi to ba shi cikin addinin musulunci in za a tafi makabarta a rinka surutu ko ana karanta qur'ani ko ishiriniya ko alburda ko salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka karanta littafin al-azkaru na al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi yace magabata in suka dauki gawa za su kai ta shiru ake yi ba a son jin wata hayaniya ko wani surutu ko kira'a ko salati ba abin da ake shiru ake addinin musulunci sai an ce kayi kayi sannan zaka samu lada in ba haka ba da ra'ayi da neman zakin baki ba zai sa ka samu lada ba a ka ce to yanzu nan in an dauki in an dauki gawa ana karanta alqur'ani babu kyau eh babu kyau me yasa saboda addinin musulunci bai ce ayi ba inda aka ce ka karanta qur'anin da gaske ne zauna ka karanta mana a sallah aka ce a sallah karanta qur'ani ka sauke ko izu ɗaya ne ka gani za a ce kayi laifi ne amma a nan gawa a ce za a tafi ana kaita ana karanta kaza ana karanta kaza shiru ake so a yin an ɗauki gawa shine sunna ta ce Allah shiryar da mu to shine yake cewa fa in kanat salihatan idan ya zama wannan ainihin gawa ta gari ce qarribuha ila alkhairi ku yi sauri ku gabatar da ita ga alkhairi wa in kanat ghaira zalika in ta zama sabanin haka ce kana sharran wato sharri kuke dauke da shi tabu'unahu arriqabikum sai ku je ku sauke shi daga wuyanku na'am Ito in dai larura ce ta addini ta zaunar da shi can ko wadda ta halatta ya je koyan karatu ko ya je harka kasuwanci ko wani abu ya zama mafi yawancin garin arna ne amma dai da musulmi gwargwadon yadda musulmin nan suke da karanci haka za su yi mishi wannan abin da ya samu ba za a ce duk da haka a to inda musulmi suke da yawa ba abu na farko kenan abu na biyu ana gabatar da gaggauta rufe gawa fiye da komai an gane wannan da kyau ko ana gabatar da gaggauta rufe gawa din fiye da komai shi yasa a wancan mutum asmiha najashi da ya rasu ai a can aka yi mishi tare da kun gama yan uwan shi ne kiristoci wanda su suna gabe musulunta ba suka yi mishi sai annabi ya tashi ya mishi sallah ana Allah ya shiryar da mu babu fadli salati alal janazati wattiba'iha yace babin da ke bayani akan falalar sallar gawa da kuma falalar raka gawa makabarta yana daga cikin sunna raka gawa makabarta akwai falala yana daga cikin sunna a ainihin wato yi wa gawa sallah duk waɗannan abubuwan addinin musulunci shine yake zuwa da abu yadda ya tsaru jama'a a cikin addinin kafirai in mutum ya mutu wani sai ya shekara guda ba a yi mishi kintsi ba yanzu in ka tafi ƙasashen arna akwai mutanen da yake suna siyan manya-manyan freezers deep freezer wanda za a ce irin na gawa wanda kawai ana aje gawa ne wani sana'a shi kenan za ga gidan shi duk waɗannan gawawwaki ne wani ya kawo gawa baban shi sai ran kaza ga watan kaza za zuwa ɗauka za a yi burial ceremony za a yi biki to shi yasa su kansu arnan abin ya dame su akwai wata arniya da take cewa ita kam in dai wani nata ya mutu irin na Hausawa za ta yi aka ce me yasa take to ai ta kashe wa gawa kuɗi kuma rana ɗaya a zo a yi biki duk jalin da ta tara gawa ta cinye kuma shikenan kai ba wani abu mun gani addinin musulunci shine kawai addinin da yake maganin insaniyatul insan menene ya damu mutuncin dan adam addinin musulunci shi yake maganin shi wa haddathani abu tahiri ko wa harmalat ibn yahya wa harun ibn sa'id al-aili wal lafz li harun wa harmala qala harun haddathana wa qala al-akharun akhbarana ibn wahab akhbarana yunus an ibn shihab qala haddathani abdurrahman ibn hurmuz al-a'raj anna aba hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها falahu qiratun annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wanda ya halarci jana'iza ya zauna bayan da ainihin aka kira shi a kofar gida ne a ina ne har aka yi mata sallah to yana da yankin lada mai girma wa man shahidaha wanda kuma ya halarci gawa ya halarci mata sallah yayi hakuri aka kai ta har makabarta hatta tudufana da aka je kuma bayan da ya rakata kuma har ya tsaya aka rufe ta falahu qiratani yana da yankin lada biyu ku duba uku kenan yanzu abin uku ne ladan sallah ladan raka gawa ladan jiran rufe ta kowanne kiratsi ake sawa na ɗaya an sa kiratsi akan sallah to yanzu ya raka ya kuma tsaya an yi sallah to sai kuma a bashi qiratani qala sai aka ce wa mal qiratani sai aka ce wa annabi menene qirati biyu yankin lada biyu manya qala sai yace mislul jabalain alazimaini kamar girman manya manyan duwatsu guda biyu kwatankwacin girman dutsen Uhud dutsen Uhud babban dutse ne da ya mamaye sashin Madina انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخرون قال ابن شهاب تو حديث أبو الطاهر يا قاري كينا أسولا رواية معلمان كينا سهر ملت دا سهارون دا مكمان تنسو سوكا سكتي قال ابن شهاب ابن شهاب يتي قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها عبد الله بن عمر دا يا كسنتي أينهن إن يسلر غاوة sai ya juya sun mayan sarifu sai ya juya ya tafiya shi gida ko ya tafi harkokin shi malami ne daga cikin malaman sahabbai shi a da bai taba jin falalar wannan raka gawa da falala a tsaya a rufe ta ba ya dai san falalar sallah don haka da ya tsaya an yi sallah sai ya juya sai ya tafi shine aka ce falamma balagahu hadisu abi huraira yayin da labari ya kai gare shi ai ga abu huraira ya ruwaito hadisi game da ainihin falalar yi wa gawa sallah da tsayawa a rufe ta da rakata قال سيتي لقد ضيعنا قراريط قصيرة ashe mun yi asarar lada mai yawa da da ba ma raka gawa makabarta daga baya shine sai dawo yana ainihin raka gawa makabarta kenan kuma ya tsaya a yi mata sallah jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda yadda lokaci ya abin nan insha Allah ta'ala za mu saurara anan sai kuma gobe wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika